أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba cikin karatun abin da ya shafi alwujuhu wan nazair na alqur'ani mai girma cikin wannan littafi mai albarka na al-imam abi abdullahi damagani rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara ta 400 da saba'in da takwas littafin shi mai albarka alwujuhu lin nazair li alfazi kitabillahi al-aziz satin da ya wuce mun ga tafsirin mi da mi tafsirin mi da mi muka gani satin da ya wuce satin da ya wuce darasin harko ne mun ga abubuwa guda biyu fasara kalma guda biyu mun ga ism ism yana zawa da ma'ana nawa a ƙur'ani da ma'ana shidda to kai ka biya na gaba kuma sai mai muka gani mun ga al'amur da yana zauwa da ma'ana guda goma sha shidda yau zan mu tashi tafsirin ahad muna cikin harful hamza kamar yadda muka gani ya jayo abubuwa kamar yadda ya jayo su kalmomi na ƙur'ani ya bi su ɗaya bayan ɗaya akan huruful hija'iyya in ya ƙare duk wata kalmar da take fara da alif kuma ya je ba ya je ta ya je sa har zuwa ƙarshe to a cikin kalmomin ga guda biyu da al'isim da al'amr dukansu suna fara da mi suna fara da alif sai tafsiru tafsiru ahad ala samaniyata aujihin tafsirin kalma ahad a ƙura'ani an ce ahad mai ake ne a luga ta larabci in an ce ahad a lugance ta larabci mai ake ne da haƙarami guda ɗaya wanda bai da na biyu ahad ba wahid ba an kace wahid kawai guda ɗaya ne ahad guda ɗayan da bai da na biyu wannan a luga ta larabci kenan to amma a ƙur'ani kamar da mu gani duk wani abu abin da yake ma'anar shi ta waje daban kuma ma'anar da zai ɗauka a ƙur'ani daban a ƙur'ani ma ma'anar da ya ɗauka a nan ba ita zai ɗauka a can ba ba ita zai ɗauka a can ba to kakkasa ma'anonin wannan ahadikin a cikin ƙur'ani guda nawa ne ya kasu kashi guda takwas ahad yana zuwa da ma'ana Allahu yana zuwa da annabiyu yana zuwa da ma'anar Bilal yana zuwa da ma'anar tamlihan yana zuwa da ma'anar Zaid ibn Haris yana zuwa da ahadun min al-khalqi wani daga cikin halittu yana zuwa da ma'anar Diqyanus yana zuwa da Saqil Malik mai shayar da sarki wannan kalmomin ahad yana zuwa da ma'anar wannan guda takwas din fa wajhun minha ahadun ya'ani Allah fuskar da zai zo kalma ahad yana zauwa da ma'ana Allah shine faɗar Allah maɗaukin sarki yake cewa a yasabu Allah ya kadira alaihi ahad shin yana tunanin Allah ba zai iya yin komi akan shi ba zai bai da iko akan shi kenan nan kawai Allah ahad nan ana fassara shi da ma'anar Allah yani Allah ta'ala haka nan a yasabu Allah ya rahu ahad shi ma nan Allah maɗaukin sarki kenan nan ahad kawai Allah ake ne ba haka ce ba shin yana zaton cewa wani bayyana iko akan shi idan ka ganin ba an gane ma'anar zancen ba kawai ka ce yana zaton cewa Allah bai da iko a kan shi kenan kawai don ahadikin nan Allah ake ne walwaje hussani huska ta biyu ahad yana zawa da ma'ana annabiyu alaihi salatu wassalam cikin hadar Allah madaukakin sarki cikin suratul hashir yake cewa la tudi fihim ahada ahadan abada kada kai biyayya ga wani a cikin su har abada kenan anan gurin annabi alaihi salatu wassalam wala nudiyu fikum ahadan abada kai wala nudiyu fikum ahadan abada ahadan nan annabi alaihi salatu wassalam munafikai suna cewa ne ai bazan mu biyayyar ga kowa a cikin ku ba bazan mu biyayyar kowa ba nan suna nihin muhammad alaihi salatu wassalam haka a cikin suratu ali imran nake cewa istus'iduna la taluna ala ahadin buku waiwaye ga annabi nan ahad annabi ake nihi alaihi salatu wassalam salam walwajihu salis fuska ta uku ahad yana zawa da bilal bin hamama mu'azzinin nabi mai kiran sallah na annabi alaihi salatu wassalam ko da a cikin qur'anin guri ɗaya aka kawo wanda yake nihin wane ko yake nihi kaza dole za a kawo shi don kan mutum ya cakuɗa shi ya ɗauko ahad ta nan ya kai ta can ma'ana ta kizawa ɗaya fadar Allah madaukin sarki ke cewa mali ahadin inda hu min ni'matin tujza wa mali bilalin inda hu min ni'matin tujza bilal bai da wata ni'imar da zai saka ma abubakar da ita dan saboda ayat tana magana akan su kenan nan ahad ana nihin da bilal wal wajhu rabi wannan kuma a wannan gurin kadai ne ake nihin bilal ahad ana nihin bilal fuska ta hudu ahad yana zawwa da ma'anar tamlihan yake cewa fa ba su ahada kun bi warqikum hazihi ila almadinati falyanzur nan gurin sunan wani ne daga cikin su ake ce mishi tamlihan shine aka aika da warqin kin nasu da kudin nasu cikin ashabul kahf sunan shi tamlih shine aka tura wal wajhul kenan nan mun gani ahad yana dauka wannan mutumin wal wajhul khamis huska ta biyar ahad yana zuwa da ma'anar zaid ibn haris zaid ibn harisa ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum a cikin suratul ahzab yana nihin zaid ibn harisa nan ahad zaid ibn harisa ake nihi alwajhu sadis huska ta shidda ahad yana zawwa da cewa wani daga cikin halittu sawa'un mala'iku ko mutane ko aljanu wala yushrik bi ibadatihi bi ibadati rabbih ahada nan ahadan ana nihin kowa kawai kowa daga cikin halittun Allah haka nan faɗa shi da yake cewa wala ushirku bi rabbi ahada nan shi ma yana nufin kowa daga cikin halittu wal wajhu sabi huska ta bakwai yana zawa ahad da ma'anar diqyanus a cikin suratul ka'af yake cewa wala yushiran nabikum ahada nan suna nufin kad diqyanus sarki diqyanus ya gane ya fahimci cewa kuna nan ya fahimci cewa kun zo kenan nan shi ake nihi saboda a zamanin shi ne aka yi ashabul kahf kuma shi ne suke nihin kauce ma kai ya sani walwaje husamin huska ta takwas ahad yana zawwa arada bihi saqiyal malik ana nihin mai shayar da mai shayar da sarki qala ahaduhuma inni arani asur khamra kaga shi wannan ahaduhuma nan shine ɗaya daga cikin masu shayar da sarki kenan nan kalma ahad da take zawwa a cikin qur'ani da ma'anoni guda takwas su ne wannan guda takwas din sai kalma ta gaba tafsiru ahada ahada tana zawwa da ma'ana guda hudu a cikin alqur'ani mai girma tana zauwa da ma'ana al'ilmu da aljam'u da alhalak da alistimalu min janibi shai tattarawa ta ɓangaren wani abu fawajihun min ha fuska ta farko daga ciki bi ma'ana alima wa a haɗa bi maladaihim ma'ana alima maladaihim Allah ya san abin da ke tare da su in ka zo ka ce a haɗa kewayewa ne in ka ce ke Allah ya kewaye ya kewaye da abin da ke gurinsu kaga sai zamana ma'anar ba ta fito hiliwa ba ta fito kyarara ba kawo a haɗa bi maladami ya san abin da ke tare da su kawai hei zamana kai kafa baka sha wuya ba ta gwaranci su ma masu sauraro ba su sha wahala sun rasa ina aka ba gaba ba hakanan da yake cewa la yahidu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a kaga shi ma nan gurin la ya'lamuna bi shay'in min ma'lumatillahi ta'ala ba su san komai ba daga cikin sanin Allah wal wajhu sani huska ta biyu cewa al ihada bi ma'ana al jam'u ihada ana nihin tattara abu faɗa shi cikin suratul baqara yake cewa Allahu muhitu bil kafirin Allah mai tattara kafirai ne kawai ba mai kewaye ga wani kace mai kewaye su wace irin kewayewa kawai Allah mai tattara ne ma'ana ya jima'uhum yawmal qiyama Allah yana hada su kafirai ranar kiyama huska ta uku shine al ihada da ma'ana al halak halaka hallaka ya zo cikin suratul baqara a haɗar bihi khati'atuhu kenan ka ga nan gurin a haɗar shine hallaka zunuban shi suka hallaka shi in ka ce zunuban shi suka kewaye shi wace irin kewayewa duka dai in ka ɗauki in ka ɗauki masalan ai mun gani cewa ma'anar ta luga ko to duk wani abin da zaka ɗauko ma'anar ta luga da ka sani ta yaran titi ka ɗauko ka azata a cikin qur'ani sai a rasa ina aka ba gaba a rasa me ake nihi da magana ma sai ta koma gwaranci wani in bai fahimta ba sai ce ƙur'anin da ake cewa kowane littafi fasaha ake wannan gwarancin cikin shi shi kuma daga mai fassara wanne ba daga ƙur'anin ba ne shi ya sauka da yare wanda yake mafi kyakkyawa kuma da balagawa da take cikakka ya'ani ahalakatu ahalakahu shirkuhu shirka shi ta hallaka shi haka nan irin shi ya zo a cikin suratul kahf وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها كأغني أحيط نن بثمره كو أكا هلك كاين غونة تاش هلك وكو Huska ta hudu ihada tana zawwa al-istimalu ala shay tattaro wani abu ta bangaren shi hada bihim siraduquha kewayewa ta bangaren abu ya kewaye ta janibin wuta ya kewaye su suraduqun naru yuhidu bihim haka nan da yake cewa inna jahannama la muhidatun bil kafirin jahannama ta lillihe kahurai ta kowane bangare babu gurin sararaba wannan guda hudu kenan ma'anoni da a haɗa yake zawa guda hudu da shi sai tafsi duka dai cikin kalmar a cikin wani harafi muke harafin hamza tafsiru ahasa ahasa kuma alkur'ani yana zawa akan huska ma'ana guda hudu shine alhifzu har da kawai da alkitaba da rubutu da al'ilmu da ilimi da ashukur da godiya wannan kalmomin guda hudu su ne ahasa yake zawa da ma'anarsa a ƙur'ani fawajihun minha huska guda da yake zawa da ma'ana hafiza ahasa ya zo ma'ana hafiza da yake cewa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha nan gurin illa ahsaha illa hafizaha haka nan cikin suratul mujadala ahsahu Allahu wa nasu Allah ya kiyaye shi su kuma sun manci ba ka ce ƙididdigewa ba don asalin ahasa shi ne ƙididdigewa al'ihisa ƙilga abu hafizahullahu wa nasu haka da yake cewa alima allan ta husuhu ya san cewa ba za ku kiyaye shi ba ma'ana lokutan sallah ba za ku iya kiyayewa ba za ku iya har da cewa ba walwaje hussani huska ta biyu ahasa yana zawa da ma'anar kataba cikin suratu amma amma ya tasa'alun yake cewa kullu shay'in asaynahu kitaba dukkan wani abu mun rubuta shi a cikin littafi kenan a hasainahu ay katabnahu fi kitabin kawai mun rubuta shi cikin abin nan a rubuce wal wajhu salis huska ta uku da ahsa yana zawa da ma'ana alima cikin suratul jin yake cewa wa ahsa kullu shay'in adada nan gurin Allah ya san komi ta huskar adadin shi kenan ya san adadin komi alima kullu shay'in adada ya san ilimin komi wal wajhu rabi huska ta hudu ahasa da ma'anar shakara wa in tu'in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha in zuku kirga ni'imomin Allah ba zuku iya bada godiyarsa ba ba zuku iya gode musu ma'ana la tashkuru ha bai ce suratu Ibrahim he tafsir istahaya ala salasatu awjuhin kalma istahaya fasara ta tana zuwa a Qur'ani da ma'ana guda uku ma'ana ta farko al-istikhdam hidima da at-tarku da al-haya fawajihun minha yastahayuna wata huskar yastahayuna mai ma'ana yastahaya istahaya asalin kalma a luga mai take ne istahaya istahaya ba na kumiya ba rayaswa rayaswa yastakhdimuna yin hidima istahaya kin nan yana zawa da ma'anar yin hidima cikin suratul baqara wa yastahayuna nisa'akum ay yastakhdimuna nisa'akum suna sanya diyanku hidima suna barin su su hidimantar da su haka nan kwatankwacinta cikin suratul araf ita ma haka take ne haka cikin suratul ibrahim wal wajhu sani huska ta biyu yastahi bi ma'ana yatruku Allah bai bari inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah bai ya barin sanya misali bai barin sanya misali na gaba na uku shine yastahi min al haya yastahi yana zawa da ma'anar kumya ita kanta a cikin suratul ahzab inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahi minkum yastahi kaga da shi da wancan yastahi kin inna allaha la yastahi nan fa yastahi dukan shi ɗaya ne amma nan gurin kumya ake nihi can gurin kuma ana nihin ya turku harada bihil haya nan kumya kawai ake ne sayo sinu talab shi ya cakuɗa ta da alhaya da wannan da kumya da wagagin sai tafsirul itiyan itiyan ala 16 wajahan tafsirin kalma ata in aka ce ata mai ake ne ata zauwa ko to wannan a larabci kenan a kalma ta a luga ta larabci amma a ƙur'ani yana zuwa da ma'ana goma sha shidda ma'ana ta farko addunu kusancin abu ma'ana ta biyu al'isaba samu dacewa sai alƙala tumbukewa sai al'azabu azaba sai asauku korawa sai aljima saduwa sai al'amal aiki da alhalk da halitta da al'iƙarar yana zuwa da ma'ana iƙarari a ta tana zuwa da ma'ana abba'a a ta tana zuwa da ma'ana almaji zauwa wadda shi ne asalin ma'ana ta ta alluga ko sai tana zuwa kuma da ma'ana azuhur ɗaukaka bayyana tana zuwa da ma'ana addukul tana zuwa da ma'ana almudiyu wucewa shuɗewa tana zuwa da ma'ana al'irsal aikawa tana zuwa da ma'ana almufaja'a yin mufaja'a ma mutum gamsuke bai san ba da abu ya gaishe ya faɗo kawai tana zauwa da ma'ana annuzul sabkowa yanzu wannan ma'ana guda goma sha shidda in ba malamai sun faɗa ba duka ba sai ka ɗauko ma'ana itiyani ba yadda yake na lugashi ta larabci ka yi ta zuba ma ƙwar'ani shi kuma yi ta shirme ya ce fawajihun min ha huska ta farko wadda al'itiyani yana ma'ana adunu kusantar abu shi ne a ta amurlahi cikin harkon suratun nahal Allah ce a ta amurlahi kiyama ta zo ga inda ta zo kuma ina aka yi cayi wannan dubunnan shekarun a ta amurlahi kiyama ta kusanto ta kusanto can baya kuma mun ga ai amurlahi kin shine kiyama mun ga amur yana zawa da ma'ana kiyama kuma mun gan shi yana cikin nan wahiyar sa'a kenan ka ganin in ka ɗauki ata ka ba ta ma'anata ta titi ka ɗauki amurullah ka ba shi ma'anar shi ta titi sai kowa kasa gane abin da ake ni kawai ka ce ata amurullah lamarin Allah ya zo sai mutane su rasa menene ake ni in ka ce kiyama ce lamar kiyama ta zo kuma shi ma nahi ce kai ka sa su karyata ma qur'ani ce ina ta zo gashi shekara da nawa da nawa aka sabko qur'ani to he dai kawai in ka ba ma a ta ma'anar shi da ta dace da shi amrullahi da ma'anar shi da ta dace da shi sai kowa daga ji sai ya fahimci me ake nihi a ta amrullahi kiyama ta kusanto kuma haka ne kowa ya san da wannan aiko da annabi ma kusancin ta ne wahiya sa'a ita ce kiyama haka nan kamar hadar Allah madaukin sarki a cikin suratul hijr yake cewa ta yi a ce kaliqin har sai mutuwa ta zo maka nan kaga ai ba ta zo maka bane ta kusa zo maka dan wanda ta zo ma babu magana cewa kuma a umarce shi da wani abu hatta ya dunu alwaji hussani huska ta biyu al'itiyani yana zawa da ma'ana al'isaba cikin suratul an'am Allah yake cewa in atakum azabullah idan azabar Allah ta same ku ba ta zo muku ba zawa ita ba mutum bace dan abin da zai taho sai abin da yake mai rai ne yana tahiya za a siffanta shi da tahiya nan azaba Allah ta same ku kawai ba ta zo ba alwajhu salis huska ta uku al'itiyani yana zuwa da ma'anar tumbukewa kamar ka da wata itaciya ko wani gini ka babbake shi ta yadda gaba ɗaya baka bar komin shi ba cikin suratul nahl Allah ne cewa fa'ata Allahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra alaihim mustaqim fawqihim na anan qala shine Allah ya tumbuke maka ce fa'ata Allahu Allah ya zo ma ginin nuhan nasu kaga Allah ya zo ma gini ba wanda zai gane me ake nihi dan kai gwaranci kawai sai Allah ya hallaka gininnukan nasu ya tumbuke gininnukan nasu dan yana magana ne akan kafurai wal wajhu rabi huska ta hudu al itiyani yana zawa da ma'ana al azabu itiyani tana zawa da ma'ana al azabu cikin suratul hashr yake cewa fa atahum Allahu min asu lam yahtasibu al azaba tazo musu fa atahum Allahu Allah ya azabtar da su ta inda basu sani ba kaga ana bata ma'anar ta zaka ji ma'ana kyarara ta huto baka bukata komai a ciki amma an kace fa atahumullahu Allah ya zo musu min haysira ma tasbuta inda basu zato sai a rasa ma me yake nihi kawai sai a ce Allah ya hallaka su ta inda basu zato kuma hakan kin akai in ka bi suratul hashar kin labarin abin da ya faru kin ko kuma auya a ce rabbuka ko kuma ubangijinka ya hallakar da su ba wai cewa ubangijinka ya zo musu ba walwajahul khamis huska ta biyar itiyani yana zuwa da ma'ana a sauku korawa kora abu a cikin suratul nahl Allah yake cewa ya ati harizquha ya ati da ya bada misalin garin makka yace ya ati harizquha daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mudmi ya ati harizquha arzikinta yana zo mata kaga arziki ba zawwa yake ba irin na can baya shi ma ba abu bane mai rai balle a siffanta shi da zawwa sai dai a ce ana koro mata arzikinta arzikinta ana koro mata shi ya suko ilaiha rizquha wal wajhu sadis huska ta shidda itiyan yana ma'ana da ma'ana kawai jima'i saduwa da mace fadar Allah madaukin sarki yake ce atatuna zikrana minal alamin shin kuna saduwa da maza daga cikin mutane kuna saduwa da maza ba an ce kuna zo ma maza in zawwa ce tana iya zawwa da kasuwanci ko zawwa da kaza ko zawwa da kaza amma aka fassara shi da yadda Allah yake nihin shi sai kaga komai ya huto hili shin kuna saduwa da maza daga cikin mutane haka nan cikin suratul ankabut innakum la ta'tuna rijala shin ku kuna saduwa da maza fa'atu harsakum annashi'tum shi ma ku sadu da gonakin ku da matan ku yadda ku ga dama kaga nan gurin itiyan wannan gurin uku duka yana nihin saduwa wajahi na bakwai al'itiyan yana nihin al'amal itiyan yana nihin aiki kawai cikin suratul ankabu ta ce wata atuna fi nadikum munkar kuna aikata munkari a cikin gidajenku kenan kuna aikatawa ba kuna ba kuna zoma munkari ba kuna zo kuna aikata kawai munkari a cikin gidajenku shine luwaɗi da suke a gidajensu a ɓoye alwaje husamin huska ta takwas itiyani yana zawa da ma'ana al'iƙararu wa ɗa'a tabbatar da abu kuma da biyayya kamar yadda Allah yake faɗa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan wanda ke cikin sammai da ƙasa in ka fasara a yadda ke sai ka sai ya zo ma Allah yana bawa ka gani da kai gwaran jijiki sai dai duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ya tabbatar ma da Allah da bauta ko kuma yana biyayya ga Allah a matsayin shi na bawa kaga kyarar abin ya huto ba wani gwaranci ciki alwajhu tasi wajhi na tara al-ityanu al-khalqu kalmar ityan tana zawwa da mana halitta kawai cikin suratul malaika yake ce in yasha yuzhibukum wa yuzhibukum ya'ti bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tahi da ku kuma ya zo da wasu halittu daban halittu ba zawwa Allah yake da su ba halitta su ne yake kawai ya'ti bi khalqin jadid ya halicci wasu halittu daban ya zo da su zuwa ina alwajihul ashir wajahi na goma huska ta goma itiyani yana ma'ana almaji'u bi ainihi kawai zawwag a karan kanshi kenan wannan sai yanzu aka tarro zawwag wanda muke nihi ta Hausa zawwa da ma'anar tahowa fa atadbihi qauma tahamilu a wajen maryam cikin suratu maryam yake cewa ta zo ma mutanen ta tana dauke da shi kaga nan zawwan ma'anar zawwa kawai ake ne kuma kaga ta dace da gurinta alwajhul hadi ashar wajahi na goma sha ɗaya al'itiyani yana zauwa a zuhur bayyana bayyana faɗar Allah maɗokin sarki cewa umbashiran bi rasulun ya atimin ba arismuhu ahmad ina ba ku albishir da wani manzo wanda zai bayyana bayana dan ba zauwa ba ce zai zauwa an ce zauwa mu sani cewa yana daga wani guri ya taso kawai taho tahowa to ai bayan shi annabi ba zauwa ba ce bayyana ce yayi wajahi na goma sha biyu al-itiyani shine ad-dukhul shiga kawai shiga wa atul biyuta min abwabiha ku shiga gidaje ku shiga gidaje ta kohohin su ba ku zo ma gidaje ta kohohin su ba wajahi na 13 al-ityan yana zuwa da al-mudiyyu wuce shudewa kawai wucewa cikin suratul furqan wa laqad ataw al-qaryati allati umtarat madarasa sun wuce sun wuce zuwa ga wannan abin ga alƙaryar da an mata ruwan wuta an mata mummunan ruwa shine ruwan wuta to wannan alƙarya ai ba zawwa suka yi gurinta ba suka yi tsaye sun wuce wucewa ce suke yi kenan ka ga nan shi ma an ka aza shi a ma'ana shi yadda yake sai ma'ana ta fito hili dan a wuce ne suka ga gurin ba zama suka yi ba nan haka shi ma fa atau ala qaumin yakfuna ala asnamin lahum shi ma suka wuce kawai ba suka zo ba hatta iza atau ala wadin naml qalat namlatun kaga atau shi ma nan madau suka wuce kawai suka shuɗe alwajihun rabi huska ta goma sha hudu itiyani yana zauwa da ma'ana al'irsal yadda yake cewa barja ahun bil haƙi kenan barja ahun dan ba zauwa ba ne aiko shi aka yi barja ahun bil haƙi bar an aiko shi da gaskiya kenan an aiko jibrilu da gaskiya bal atainahum bi zikrihim bar mun aiko musu mun aiko musu qur'ani kawai nan qur'ani ake mi mun aiko musu qur'ani ko mun aiko musu jibrilu a wata fasara da daukakar su والوجه الخامس عشر فسكا تقوم شابير الاتيان شين مفاجأة زوا أبو مفاجأة هكا كيس يتكين سورة يونس يكي أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لمرم يمس مفاجأة تكين دري كورانا باتارد سنساني با فاجأوهم أفا أمين أهل القرى أن يأتيهم كاقا يأتيهم يفاجئهم بأسنا azaban muta zo musu gamsake ba tare da sun shiri ba wajahi na ƙarshe wajahi na goma sha shidda al'itiyani shi ne an nuzulu sabka Allah maɗaukin sarki cewa a tihil mutu min kul makanin wa mahuwa bi mai wa a tihil mutuwa tana sabko mishi don mutuwa ita ma ba wani abu bane mai rai ba wani abu bane mutum wanda za a siffanta shi da zawwa sai dai a ce aka sabko mishi mutuwa ta sabko mishi wannan shine da makamancin wannan da dama duka wannan yana kama na misali ne mafi yawanci a cikin wani baban kuma in yi so itiyan wanda yana da ma'ana goma sha shidda na gare ka in ka gan shi a wani gurin da wadda ba aya ko su a wani gurin wanda ba wa'annan ba to kuma ka bincika ka ga wace ma'anar zai ɗauka kenan kaga daga nan kaɗai ko irin wannan aka ce mutum ya yi bincike a kansu kafin ya fassara ƙur'ani zai sun cewa aiki ne gagarumi a gaban shi kowace kalma ga ma'anoninta kuma me yasa Allah ya yi haka saboda littafin shi ba kowa zai zo ya fada shi haka ba in ba wanda ya karance shi ba wajen malamai ba kowa zai zo ya fada shi haka ya ce fassara shi ba ya yi ta shirme kuma bai da hujja wajen Allah Allah ya yi haka don jarrabawa kawai liyabta liyakum don ya jarrabe ku in ka dogara da cewa sani ka na larabci sanin ka na kalmar larabci ka zo ka haɗa mushi ka yi taɓar da mutane ka yi ta hallaka kuma gobe kiyama baka da hujja kama ka zai yi Allah maɗaukin sarki baka da hujja akan cewa baka sani ba in baka sani ba littattafan wannan jingim da aka yi wani kana ina ba karanta su kuma ka taho ka fassara littafi na cikin jama'a ba tare da ka abin nan ba kenan wannan wajibi ne mutum ya san cewa akwai ina cikin istidad muzakkira ta ulumul qur'an ta yan sana salisa mutum zai san cewa ilimin ulumul qur'an qur'ani ilimin mukan da suke bubbuga kalkashin shi ilimin mukanin jihar imamu suyidi wanda suke masu yawa wanda ɗayansu daga cikin mutum sai kare rayuwar shi bai kare bincike a kansu ba bai kware a kan shi ba ilimin muka masu yawa wanda kuma ga al'itikan da al-burhan da mawaƙi ul'ulum na al'imam bulkini da sauransu littattafai masu yawa na ulumul qur'an ga abin nan lada'ifu zawi tamiz na imam fairuz abadi zaka san cewa qur'ani shaqundum ne matattara ce ta ilimi da Allah ya ce ya sa komi ma faradna fil kitabi min shay komi bun bari wa qur'ani Allah zai tabbatar mutun zai tabbatar da wannan magana ta Allah madaukin sarki haka ce abin da muka hada daidai Allah ba mu dada na kuskure Allah mana gahara assalamu alaikum wa rahmatullah